إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah za mu dora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul insan jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyu bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da halittar ɗan adam da abin da aka halicci ɗan adam da shi inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira Allah ya ce mun halicci ɗan adam daga wani ruwa na maniyi garwayayye ruwan namiji da ruwan mace na batalihi Allah ya ce don mu jarabce shi faji alnahu sami an basira Allah ya ce muka sanya ɗan adam mai ji ɗan adam mai gani yana daga cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da kai ya halicce ka ba tare da an shawarce ka ba ya cika ni'imomi a gare ka ba tare da addu'a kai a baka waɗannan ni'imomin ba ba roƙon Allah kai ya sa maka gani ya sa maka gani ba ba roƙon Allah kai ya sa maka ji ya sa maka ji ba ba roƙon Allah kai a sa maka harshe da labba ba aka sa maka harshe da labba ba roƙon Allah kai a sa maka waɗannan ɓangarori na jikinka kafin aka sa maka ba wannan falala ce cikar kamala ce irin ta Allah subhanahu wata yana daga cikin ni'imar da bawa bayi da hannu a ciki ta gaba ko ta baya shine halittarsa yadda ka ganka da kunnuwanka da hannayenka da yatsunka haka mahaifiyarka ma ta ganka lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير ولله ملك السماوات والأرض ناقة الله شيء كأنسى mulkin mai da kasai duk abu in a ƙasa yake ko a sama yake kana bukatar abun ka nema abun Allah abin da ke sammai da abin da ke kasai duka mallakar Allah ne ya khuluqu ma yasha'u Allah shi yake halittar abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inathan Allah yana ba da haihuwar ‘ya'ya mata zalla mawadda ya so wa ya habu liman yasha'u dhukur yakan ba da ‘ya'ya maza zalla ma wadda ya so, au yi zawwijihun zukuranan wa inasa ko ya garwaya ma wadda yake so maza da mata, wa ya ji aluman ya sha'u a ƙima in ya ga dama kuma ya bar mutum baya aihuwa. Innahu alimun kadir. Hikima ce ta Allah ya yi ka namiji, inda ya ga dama da mace yayi ka matarka hikima ce ta Allah yayi ta mace inda ya ga dama da namiji yayi ta to wajen ayi ka namiji ko mace baka da hannu a ciki ayi ta mace ko namiji ba ta da hannu a ciki Allah da ya tsara hakan ya zartas da hakan kuma sai ya ba wa mutum yanayin da zai karbi wannan tsarin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce to ya yi haka don ya jarabci bawa da umarni da hani yi na yi bari na bari yi na yi bari na bari idan ubangiji ya umarce ka ka saba umarnin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maka umarni ka saba umarnin to ka faɗi a jarrabawanka idan ka siffanta da abin da aka umarce ka da shi to ka ci jarrabawa duk abin da za a tsaye da mu a mana hisabi a kai na alaƙa da abin da muka yi an ce ma karka yi kayi ko an ce ka yi kaki wani an ce ya yi ya yi an ce ya bari ya bari ya ci jarrabawa to Allah sai ya sanya wa bawa ji ya sanya mishi gani ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine ya fito da ku duniya daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a Allah ce ba ku san komai ba lokacin da aka haifi mutum inda za a kira sunansa ba zai amsa ba inda gobara zai tashi a gidansu Allah ya sauwake ba zai iya fidda kansa waje alalakum sam'a wal absara Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani la'allakum tashkurun Allah ce domin ku yi godiya ma Allah abinda bawa kawai zai yi shine ya gode ma Allah akan ni'imomin da Allah ya bashi to yau zamu tashi a farkon aya ta uku Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim inna hadaynahu as-sabila inna shakiran wa inna kafura Allah ya ce inna hadainahu sabila Allah ya ce mun shiryas da ɗan adam mun nusar da shi hanya ta gari in ma shakiran in ya ga dama ya gode ma Allah wa in ma kafura in ya ga dama ya butulce ma Allah bayan ka zo duniya ga ka kana rayuwa Allah sai ya tada manzanni on and on thumma arsalna rusulana tatara Allah ya ce haka muka yi ta aiko manzo wannan na tafiya wannan ya zo wannan na mutuwa wannan ya zo Allah don me kake aiko su ce don su nuna wa mutane hanyar da za su bi na alkai inda ba za ka ratse ba inda ba za ka fada cikin halaka ba a duniyarka inda ba za ka fada halaka ba a cikin lahirarka inna hadainahu sabila Allah ya ce mun shiryas da dan adam zuwa ga tafarki nagartacce shiryaswa akwai hidayatul tawfiq akwai hidayatul irshad akwai shiryaswa na amma gam da katar da shiriya ka dace ka dace wannan ba mai yin ta in ba Allah ba Allah kadai ke wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah ba wadda ya isa ya buji kirji yayi imani in ba Allah in ba da izinin Allah ba to amma akwai hidayatul irshad shine wanda annabawa da manzanni suke zuwa suke a shiryas da mutum ga hanyar da zaka bi ga hanyar da zaka bi karka bi hanya kaza karka bi hanya kaza ana ce mishi hidayatul irshad wato a shiryas da mutum zuwa ga abin da shine daidai mun fahimta ko shine ma'anan wahadainahu najdain Allah ce ɗan adam mun nusar da shi hanyoyi biyu mun nuna mai hanyar alkhairi muka kwaɗaitar da shi bin hanyar alkhairi mun nuna mishi hanyar sharri Allah ya ce muka tsoratar da shi daga bin hanyar sharri shine Allah ya faɗa game da samudawa wa amma samudu fahadainahum wa amma samudu Allah ya ce amma samudawa fahadainahum Allah ya ce mun shiryas da su ma'ana mun musu bayanin hanyar shiriya fastahabbul ama alal huda Allah ya ce sai suka zabi makanta akan shiriya suka zabi kin bin Allah akan da'a ma Allah to wannan shiriya ta bayani ita ce Allah ya ce inna hadainahu sabil amma ta gamdakatar a datar da mutum shine Allah ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء innaka la tahdi man ahbabta Allah ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka shiryas da wanda kake so mun fahimta zuwa ga hanya madaidaiciya kai ne zaka yi gamdakatar inda abun a hannunsa yake abin da ba haka ba a hannun Allah yake innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryas da wadda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shiryas da wadda yake so to can kuma da yace wa annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim nan kuma hidayatul irshad wahdainahu najdain mun shiryas da shi hanyoyi guda biyu mun nuna mishi ga hanya kaza ga hanya kaza anan sai Allah ya ce inna hadainahu sabila mun yi bayani ma dan adam hanyar shiriya ga hanyar da zai biya tsira ga inda in ya bi ya dace da duniya ya dace da lahira in ma shakirin Allah ya ce in ya ga dama ya mana godiya wa in ma kafura Allah ya ce in ya ga dama ya mana butulci godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imomi da ya ni'imtar ma bayi su shi ne kaɗai abinda za ka yi ka sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora maka duk wata ni'ima da Allah ya ni'imtar da ita a kanka to abinda Allah ke bukata abinka shi ne ka yi godiya ma Allah godiya ma Allah shine yarda wannan ni'imar ba za ta taba zuwa daga wajen wani ba in ba Allah ba domin malamai suka ce godiya ma Allah yana da manyan rukunai guda uku rukunin farko duk abin da Allah ya ni'imtar da kai shi na ni'ima to ka ji a zuciyarka ka kudurce ya zama aqidarka wannan abun daga wajen Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah وما بكم من نعمة فمن الله duk abin da ke tattare da ku na ni'ima Allah ya ce wallahi daga Allah yake lokacin da ka sayi mota ni'ima ce ta Allah lokacin da ka sayi gida kar ka dauka adashin sai ka samu uban adashin shi bai da gida ni'ima ce ta Allah lokacin da ka mallaki abin da ka mallaka wa ma bikum min ni'matin duk abin da ke tattare da ku na ni'ima Allah ce fa minallahi daga Allah ne to yana daga cikin rukuni na godiya ma Allah ka ji maranka duk abin da Allah ya maka na ni'ima daga wajensa ne wannan zai sa ba za ka walakanta wani ba ba za ka tozarta wani ba don ka san baiwa ce da Allah ya maka na biyu shine ka faɗa da bakinka Allah ya maka ni'ima shine ma'anan fa amma bi ni'imati rabbika fa haddith an yi noma an yi nasara sai ka ce alhamdulillah damina bana ta yi kyau to kai godiya ma Allah alhamdulillah ina gane karatu amma sai ya zama na masifar ka ce kawai ake ji amma ba za ka iya gaya wa ko masoyinka alkairi da ni'ima da Allah ya maka ba ni'imomi ya halatta a faɗe su a babi na tahaddus bi ni'imatillah annabi yakan ce ana sayyidu waladi adam wala fakar ni ne shugaban ƴaƴan adamu kakaf annabi ya ce amma ba alfahari nake ba na uku shine ni'imar ka sarrafa ta ka taimaka ma addinin Allah ka tabbatar ni'imar nan daga Allah ce ka kuma yi ikirari Allah ya maka ni'ima to rukuni na uku shine ni'imar ka sarrafa ta wajen aiki ma addinin Allah ko ka sarrafa ta wajen taimakawa bayin Allah kar Allah ya maka wata ni'ima ka zama kai kadai kake amfanar wannan ni'imar bai zan kai godiya ma Allah ba jama'a muna fahimta bai zan kai godiya ma Allah ba idan dukiya ce dukiyar ka yi aiki da ita wajen gina addinin Allah ka yi aiki da ita wajen gina bayin Allah to kai godiya ma Allah idan ilimi ne a karantas da mutane addinin Allah a kira mutane zuwa ga Allah kai godiya ma Allah duk ni'imar da Allah ya maka ana so ka sarrafa wannan ni'iman wajen ciyar da addinin musulunci gaba wajen ba da gudumawarka wa addini da wannan baiwa ko ni'ima da Allah ya maka shi ne godiya ma Allah Allah ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura in mutum ya ga dama yayi godiya in ji Allah in ya ga dama ya butulce ya kafirce in ji Allah godiya shi ne mafita butulce ba Allah halaka ce akwai kissar waɗannan mutane guda uku inna talafatan min bani isra'il abras aqra a'ama fa arada Allah an yabtaliyahu annabi ya ba da labarin waɗansu mutane uku cikin bani isra'il akwai wanda yake da ciwon barsu a cikinsu su kamar kuturta haka jikin na tsagewa yana fashewa ko kuma jikin yakan yi fari kamar alamar kuturta akwai mai kora mai kodadden kai gashi baya zama yadda kora ke kade kan mutum haka kan yake baya jin daɗin rayuwa hakan yasa mutane suna kyamansa akwai makafu waɗannan mutane guda uku Allah sai ya tashi musu jarrabawa haka Allah yake فبعث الله إليهم ملكا الله سيتورا مسواني ملائكة يمسو جرباوا فأتى الأبرص وأن ملائكة سيتفي وجن وأن ميتيون برس فقال سيتي مش أي شيء أحب إليك مالا me kafi so a rayuwarka me kake so me babban bukatarka a rayuwar duniya kala sai ce mishi allaunul hasan wal jildul hasan yace naga kala na tayi kyau wannan fari fari na barsu ya gushe ga bari na wal jildul hasan naga fata ta tayi kyau ba ta fashewa ba ta tsagewa ba ta ruwa ba ya faɗi bukatarsa irin abin da yake shine damuwarsa ba ويذهب عني ما قد قذرني الناس wannan abin da mutane suke kyamata din ya bushe gabari na famasahun wannan mala'ikan su yi shafi jikinsa fa zahaba anhu qadru sai jikin ya canza kala ta canza fata ta canza ya dawo dirarren mutum gwargwadon abin da ya roka fakala sai ce mishi ayyul mali ahabu ilayk dukiya wace iri kake so a baka kala sai ce al-ibl abar raquma sai aka bashi raquman masu tsoffin ciki wadi guda iya kallonka iya abin da zaka gani wa'ata al'akara sai ya zo wajen shi wannan mai matsalan kora ne ayyun shai'in a habu ilai ka ce mishi mai kake bukata ya ce sha'arun hasan gashi mai kyau kaga kowa aiko addu'a ne matsalar sai ke roka wa ya tabu an ne ma ƙadƙazira ni annas wannan abun da mutane suke kyamana a kansa ya kushe ya bar ni famasahu shi ma ya shafe shi aka ba shi gashi mai kyau ayyul mali ahabu ilaik dukiya wace irin dukiya kake so yace a bashi shanu aka bashi shanu masu tsoffin ciki shi ma wadi guda wa atal a'ama ya je samu makafa ayyu shay'in ahabu ilaik yace mishi malam me bukatar ka a rayuwa yace an yarudda Allahu ilayya basari inda so samu ne ina so Allah ya mayar mun da gani na fa ubsiran nas ni ma in dinga ganin mutane suna gani ya shafe shi ido ya bude wace irin dukiya kake so ya ce awaki nake so aka bashi masu ƴaƴa annabi ya ce wancan gagarki malala na raƙuma wannan na shanu wannan na awaki kowa ya yi arziki ya wadatu to bayan wani lokaci allah sai turo mala'ikan ya ce to je musu jarrabawa sai ya taho wajen mai ciwon barsun ya ce mishi rajulun miskin وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري yace mishi yalla koyi ni fakiri ne talaka bani da shi guziri na ni kuma matafiyi ne guziri na ya yanki ba hanyar da zan bi na iya isa cikin gidana wajen iyalina fala balaga liya yawma illa billahi thumma bika ba ni da hanyar da zan yi arba da iyalaina in ba da taimakon Allah ba da abinda zaka dan san mini as'aluka billazi a'taka lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran ataballagu bi ataballagu alayhi yace ina gama ka da Allah wadda ya baka kyakkyawar fata ya canza maka launi ya maka arziki ka taimaken da raƙuma guda ɗaya wadda zan hau in koma gida kala sai ce mishi alhukuku kafir ce malam kai haƙuri matsalolin suna da yawa eh matsalolin suna da yawa ya faɗi wannan mala'ika sai ya ce mishi amma yalla oi kamar fa na gane ka kai ma da ba iri na bane Allah ya warkas da kai ya baka wannan tarin dukiya kada sai ya ce mishi innama warithu hadal mal kabiran an kabirin ya ce mishi wannan kudin gada na yi tun kakanni na haka gidanmu muke kada sai ce mishi fa in kunta kadiban fa sayyaraka Allahu ila ma kunt yace idan ƙarya ka mun Allah ya mai da kai yadda kake da sai ya wuce sai ya taho gidan wannan mai kora din shi ma ya same shi ya mishi bayani irin wannan bayani shi ma ya ce mishi alhuququ kafir ce gaskiya damuwoyi sun yi yawa wadda inda za a ce ya faɗi adadin shanunsa shi ma bai san su ba ya ce matsaloli sun yi yawa ya ce amma yalla ɓoye kamar fa na gane ka kai ma da kamar irinmu ne Allah ya baka lafiya kuma Allah ya baka wadata sai ya ce a dukiya ta gada ne tun daga kaka kaka kakanni na ya ce to in karya kai Allah ya mai da kai yadda kake da wa'atal a'ama sai ya zo jan makamu fakada ya ce mishi rajulun miskin wa ibn sabil ni matafiyi ne miskini kadin kafa adbiyar hibalu fi safari guziri na ya kare fala balaga liyal yau illa billahi thumma bika ba ni da hanyar da zan isa zuwa wajen iyalaina in ba da taimakon Allah ba sannan da ɗan abin da za ka san mini as'aluka billahi radda alaikal basar ina gama ka da wadda ya mayar ma da ganinka shatar ka taimaka min da akuya daya a taballaku biha na samu na sayar na ƙara guziri in ƙara sa gida kada sai ce mishi kad kuntu a'ama faraddallahu ilayya basari yace mishi Allahu akbar haka Allah yake so ina sigir haka Allah yake so yace mishi gaskiya ne ni da makaho ne ni ma Allah ya mayar mun da ganina wa agnani ya wadata ni fa wallahi yace na rantse da Allah la ajhaduka bi shay'in aqastahu lillah fa kusma shi ita wa da'ama shi ita yace ga nan awakin nima ban san yawan su ba yace wallahi na rantse da Allah ba zan kuntata maka ba ba zan ji zafi ba duk abin da ka ba a garken awakin nan da sunan Allah ai cewa kai na baka don Allah da ya mayar mun da gani ai ka gama magana yace ai ka gama ni da wadda ya mun komai yace ka je ga sunan raina ba zai ɓaci ba karka damu ɗibi duk abin da ya maka ka bar abin da ya maka yace ka rike dukiyar ka dama jarrabawa ce to wannan shine godiya ma Allah wannan shine godiya ma Allah wannan godiya da ya yi ma Allah ai ya ci jarrabawarsa ya ci jarrabawarsa abinda ya kada karuna shi ma a jarrabawansa daga cikin abinda ya kada shi nasiha mutane su- mu- mutanensa suka mishi domin dama yana tare da annabi Musa da mutanensa
إن قومنا كان منهم قبل موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون to lokacin da karuna ya fara kangarewa wa annabi Musa da mutanensa to sai aka samu bayin Allah waɗanda ake tare waɗanda suka yi imani da Allah suka ce kar mu bar shi kara zube mu je mu yi mishi nasiha wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhirah suka ce mishi karuna da wannan abin da Allah ya baka na arziki malala ka nemi gidan lahira ka nemi gidan lahira yalla koyi ka nemi gidan lahira ka nemi gidan lahira wa bataki fi ma ataka Allahu daral akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya kuma kar ka manta da rabonka na rayuwar duniya ba muna nufin ka dauki dukiyarka duka ka yi ta ciyarwa kawai don ka tura su lahira ba a'a ka yi bukatar ka na rayuwar duniya wa ahsin ka kyautata wa bayin Allah kama ahsana Allahu ilaika kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada fil ard kar ka yi amfani da dukiyarka wajen samar da barna a bayan kasa e ba ku ganin da yawa waɗanda aka ba su dukiyar idan mutum ya rasa abin da zai yi da dukiyar sai ya zo ya gina muku sinima ko wani wajen da za a dinga zuwa ana fati ana events na sabon Allah haka ne ko ba ka ba mutum zai iya gini waje ne na sabon Allah irin ginin bai gina wa Allah masallaci irin wannan ginin ba wala tafkil fasada fil ardh suka ce karka yi amfani da dukiyarka wajen samar da barna a bayan kasa inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah bai son masu barna in kai haka Allah zai ki ka kala sai ce musu innama utituhu ala ilmin indi na ji kun fara ce mini wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah na nemi gidan lahira da abin da Allah ya bani yace musu innama utituhu ala ilmin indi gogewa ne gogewa na ne akan harkar neman kuɗi ni yasa in nemi kuɗi kasan wani in yana da dukiya ko wadata gani yake talakawa kamar wawaye ne wautansu ne yasa su ba su yi kuɗi ba haka ne akwai wanda yake ganin shi in yana da wadata yana ganin kamar wautar ka ce ta sa kai ba ka yi arziki ba inda ka yi irin abin da ya yi da ka yi arziki haka lissafin yake ba haka yake ba ba haka ba ne ba kala sai ce musu innama utituhu ala ilmin indi kudina sanin harkokin shige da fice tattalin arziki tanari da tattali yasa ni na samu kudina ba yana kore a jingina mishi waccar maganan ba ya ci jarrabawa bai ci ba to haka waɗannan guda biyu su ma suka faɗi a wannan jarrabawar godiya ma Allah akan dukiya shine sarrafa dukiyar ta yadda za ta amfani addinin Allah kuma ta amfani bayin Allah jama'a mun fahimta godiya ma Allah akan mulki shine adalci ma waɗanda kake mulka shi ne kai godiya ma Allah idan jiha ce za ka samu tana da mutum miliyan biyar ko bakwai ko goma a ce kai kaɗai kai ne gwamnansu ilimi ka fi su buɗe ido ka fi su ƙarfi ka fi su kuɗi ka fi su godiya ce kawai wata ni'ima ce kawai ta Allah zaɓi ne ya zaɓe ka idan ƙasa ce mutum miliyan ɗari ɗari biyu ko sama da ɗari biyu sai a ce kai ne shugabansu gaba ɗayansu karfi ka fi su bude ido ko kudi ilimi ko kuma wani abu to waɗannan mutane abin da ke kanka shine ka musu adalci shine godiya ma Allah mun sha karanta kissar annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam zakaran gwajin dafi wajen shugabanci na adalci domin shi kujerar da ya hau ta mulki da kansa ya daga hannu ya roki Allah ya ce Allah karka sake ba mu wani dama irin wannan damar akan mulki قال ربي النبي سليمان يتي يا أبنجي habli mulkan qala rabbi ghfirli ubangiji ka gafarta mini wa habli mulkan Allah ka bani wani irin mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di wadda wani bayana ba zai dace ya haukan irin wannan kujerar ba shi annabi Suleiman ran da aka rantsar da shi domin shi ba zabi aka yi ci ba babansa ya gada wa Sulaiman Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud, annabi Sulaiman ya gaji babansa annabi Dauda, ran da aka rantsar da shi ba ana jawabi wa ƙasa baki ɗaya ba, wa kala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane, ulimna mantika tsairi Allah ya sanar da mu maganan tsuntsaye. Da ka samu yau gwamna ne a cikin jiharsa yana da ƙabilu daban-daban kamar guda talatin banda yarensa ba yaren wata ƙabila da yake ji. Shugaba ne za ka samu na mulkan ƙasa, a ƙasar akwai ƙabilu daban-daban sun fi ɗari biyu, amma watakila yaren da yake ji duk ƙasan bai wuce guda uku ba. Jama'a mun fahimta? Annabi Suleiman ya ce, To ba mutane ba mu tsuntsaye in sun yi magana Allah ya ba mu dama mu ci. saboda ka inda za a je inda za a je a yi satar akuya ko satan kaza a zo da wadda ya yi satan kazan annabi suleiman zai tambaya wa yasa ce ki ta nuna shi ullimna mantika tsairi an sanar da mu maganar tsuntsaye sai ya ce wa utina min kulli shay'in an ba mu duk abin da mulki ke bukata duk abin da kasan mulki na bukata annabi suleiman ya ce an ba mu ku ji sai ce inna haza lahuwal fadlul mubin wannan falala ce babba da Allah ya mana shi mai mulki in ya san addini kullum mulkin yana mai da shi ne zuwa ga Allah wa utina min kulli shay'in yace an ba mu komai duk abin da mulki ke gudana yace muna da shi kaji lafazinsa ya fara mai da al'amarin mulkin zuwa ga Allah. To godiya ma Allah da shugaba zai yi shi ne ya yi adalci ma waɗanda yake shugabantansu, shi fa annabi Suleiman. Dukiyar gwamnati, dukiyar gwamnati, Allah ce fasakar na lahurriha.
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب Allah ya ce fasakarna na hurriha mun hore ma annabi Sulaimanu iska da za ta dinga ɗaukansa tana kai shi duk inda yake bukata ruka'an slowly haisu asab bi ma'ana haisu arada duk inda yake so sai ya ce والشياطين كل بناء وغواص wa shayatin ga kuma shaidanu jinnu jinnu kulla banna'in duk wani jinnu magini injiniya Allah ya ajiye a fadar annabi Suleiman in za a yi ginin da ake so a yi duk girman ginin idan aka tashi kafin a yi sallan magariba an gama ginin kulla banna'in wa gawas da masu nitso a cikin ruwa a ɗebo zinare a ɗebo lu'ulu'u a ɗebo arziki a cikin ruwa su ba fetur suke sayarwa kafin a yi budget tukunna a zuwa a yi aiki ba in ana son kuɗi ga aljanu masu ɗebo kuɗi a cikin ruwa wa akarina muqarranina fil asfad wa akarina muqarranina fil asfad Allah ya ce ga waɗansu shedanun kuma jinnu jinnu masu taurin kai wadda suka yi laifi an sa musu hankof an zuba su a sel akwai yanzu shugaban da ya sai sa aljani a sel babu mulki yayi ko bai ba sai Allah ya ce هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب haza afa'una Allah ya ce ma annabi Suleiman wannan duka baiwar mu ne kyautar mu ne da gwamnatin da dukiyar gwamnatin da wannan karfin mulki da aka baka famnun Allah ya ce kai alheri wa mutane ka ɗebi abin da kake so ka taimaki wadda za ka taimaka a ɗauki dukiyar a yi aiki wa jama'a au amsik in ka ga dama ka cinye kuɗin gwamnatin bi gairi hisab Allah ce ba da a yi hisabi a kai ba amma wallahi annabi suleiman yana kan hanya ana aikin hanya ya mutu ba a ofis annabi suleiman ya mutu ba ba a gida annabi suleiman ya mutu ba randa yana tsaye jinnu suna aiki ana buga aiki a nan a nan inda yake tsaye a nan ya mutu falamma qadaina alaihi almauta فلما قضينا عليه الموت ما دله على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين falamma qadaina alaihi almaut Allah yace lokacin da muka zartas da mutuwa akan annabi Sulaiman ma dallakum ala mautihi ba abin da ya nusar da jinnu cewa annabi Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi sai kara ta akulu min sa'ata da ta ci sandarsa tukunne ya fadi ya dogara a jikin sandan yana kallon su ana buga aiki sai Allah ya dauki ransa ba su tashi gane ya rasu ba sai da gara ta ci sandan ya faɗi falon makarra lokacin da ya faɗi a ƙasa ta bayyana tiljinnu an lauka nuyi alamunar gaibi ma lauya alamunar gaiba ma labi su fil azabil muhin sai ya bayyana ma jinnu inda jinnu sun san gaibi da ba sai ta buga aiki yana tsaye ba ai da sun gane ya mutu wannan shine misali na shugabanci shi qur'ani Allah ya ce mishi famnun ayi aiki wa jama'a au amsik ko a rike kudin sai yayi famnun su kuma an ce musu famnun suka yi amsik haka ne haka ne ka dinga kallon yau yadda ake mulki mutum ne normal mutum kun san shi a cikin anguwa ko a gari yana yawo da sauransu wani kuɗin da zai yi takaran sai da aka taimake shi yayi daga lokacin da ya zama shugaba ko jagora abokin ɗansa ma yayi kuɗi kawar matarsa ma ta yi kuɗi yayansa yayi kuɗi ‘ya'yan yayansa sun yi kuɗi abokansa sun yi kuɗi na kusa da shi duka sun yi kuɗi da kuɗin al'umma jama'a mun fahimta wata rana annabi suleiman alaihi salatu wassalam yana fadarsa bayan leta da ya aika ma wannan mata da take mulkan saba waɗansu suna ce sunanta bilkis ta zo ta musulunta da ita da jama'ata lokacin da suka taso za su zo su musulunta sun yi dab da shiga fadar annabi suleiman alaihi salatu wassalam annabi suleiman sai ya kalli fadarsa
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من القرآن.
فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر a ashkur am akfur ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم qala annabi suleiman da ya kalli fadar sai ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku jama'ata ayyukum ya atini bi arshiha waye zai je ya zo mun da gadon matan nan ba ku ji ana cewa balkisu mai gadon zinare ba to tana da wannan gadon dama alhuda huda ya ba ma annabi suleiman labari walaha arshun azim ayyukum ya atini bi arshiha wane ne zai zo mun da gadontan qabla an ya atuni musulmi kafin su zo suna musulmai gadon na sabai su kuma suna can Fari- wajen farisa ayyukum ya atini bi arshiya qabla an ya atu qabla an ya atuni muslimin waye zai zo mun da gadon kafin su zo suna masu miƙa wuya qala sham su- shi yana sham gadon na sabai ana zaune ne a majalisin ya cewa zai je ɗauko gadon kafin su iso ita kuma misali sun kusa inkil kala ifiritun min aljinni sai ifiritu wadda shi jinnu ne sai ya ce ana atika bihi qabla an taquma min makamika zan iya zuwa maka da gadon kafin ka tashi daga majalisinka annabi sulaiman ya ce to ai in an kai tashi kuma za su iso kafin a kawo gado wa qala alladhi indahu ilmun min alkitab sai wani a fadar wadda Allah ya bashi ilimin littafi sai ya ce ma annabi Suleiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka zan dauko gadon kafin ka kifta ido annabi Suleiman ya ce mishi kifta ido yace kifta ido kifta ido yace kifta ido annabi Suleiman sai ya kifta ido sai ya bude yana budewa sai ga gadon a gaban shi falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da annabi Suleiman ya ga ganan gadon tabbace a gabansa kala sai yace hadha min fadli rabbi yace wannan fadalar ubangiji na ne kaga mai mulki mai addini kenan yanzu wani ne ya samu wannan fawan kowa sai ya taka ya zagi uban kowa ya taka kowa haka ne ko ba haka ba haka ne to shi mai mulki in ya san Allah ya san gadon kujeran ɗani aka bashi ɗani aka bashi zai sauka ko bai sauka ba bai sauka saboda haka zai yi kokari ya ci jarrabawar da ya samu dama a kanta haza min fadli rabbi yace wannan falala ce ta ubangiji na liyabluwani kuma Allah ya ban wannan daman ne don ya gwada ni kun ji abinda annabi sulaiman ce na'am liyabluwani don ya gwada ni a ashkur am akfur zan yi godiya ko zan butulce yace wannan daman da Allah ya ban ina mulki ga mutane ga aljanu ga tsuntsaye ga sauran dabbobi ga su ifiritu ma dawakin aljan annabi suleiman yace ba bude ido na bane ba kudi na bane ba karfi na bane ya ce falala ce ta ubangiji kuma ya min wannan falalar ne don ya jarraba ni a ashkur am akfur zan gode ko zan butulce wa man shakara fa inna ma yashkur lin nafsi wanda yayi godiya yayi godiya wa kansa wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda kuma ya butulce ma Allah ya kafirce to ubangiji na mawadaci ne mai karamci jama'a mun fahimta ai anan cikin kissar annabi Sulaiman din a suratul naml akwai lokacin da annabi suleiman ya fita wani rangadi sai suka yi kicibis da wani ramin tururuwa حتى إذا أتوا على واد النمل قالت قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون fatabassama bahikan min qawliha فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال رب أوزعني Kaji ko? An ashkura, an ashkura, an ashkura.
التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
hatta idza atau ala wadin namli domin rundunar tana nan wa hushira li sulaiman junuduhu min al jinni wal insi wat tayri fa hum yuzaun an tara ma annabi sulaiman duk rundunonin sa mutane aljanu tsuntsaye ga sunan sahu sahu waɗannan su wuce waɗannan su wuce ana cikin tafiya hatta atau hatta idza atau ala wadin namli har sai suka iso wani ramin tururuwa to akwai shugabansu qalat namlatun sai ita wannan shugaban wayannan tururuwaye sai ta ce ya ayyuhan namli ya ku jama'a ta tururuwa udkhulu masakinikum kowa ya wuce ya shiga gida la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun kar sulaimanu da rundunoninsa su zo su tattaka ko su farfasa ku ba su san ma sun kakkashe ku ba wannan tururuwan ta cancanci wannan shugabancin ko ba ta cancanta ta cancanta da ta ga hadari hadari akan jama'arta ya ayyuhan nan ta ce ya ku tururuwaye kenan kaga ita dama tana lura da tururuwanta ne domin su ba su gani ba ita ta gane musu kenan kaga yadda annabi ya ce kowane mai mulki mai kiwo ne ita tana kiwon kar wani abu ya far musu tana jin ɗuriyar rundunar annabi Suleiman ta ce ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum ku shiga cikin gidajen ku ramukanku la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun kar Sulaiman da rundunarsa su zo su tattaka ko ba su sani ba wannan shugaban sun ta dace ko bata dace ba to yanzu shugaban ne zai tattaka su haka annabi yace wal amir ra'in والامير الذي على الناس راء وهو مسؤول عن رعيته shugaba da yake kan mutane yake mulkan su mai kiwo ne akan su za a tambaye shi akan kiwon jama'a mun fahimta idan ya saci dukiyar su ya tattaka su ko bai tattaka su ba ya tattaka su kuma ka duba shugabanci irin na musulunci irin na adalci shi fa shugaba idan ya zama shugaba duk risk da ya taso wa mutane mutanensa yadda kaga tururuwan nan shine mutum na ƙarshe a wajen guduwa jama'a mun fahimta yanzu ba ga yara a primary school ba to bai kamata headmaster ya tafi gida ba sai ya ga yaran nan sun tafi gidansu tunda amana aka kawo mishi yaran saboda haka zai tsaya in tare hanya ne motoci su wuce kafin yaran su wuce zai sa a tsare yaransa duka 'yan makaranta mai shekara bakwai takwas tara goma ya sun watsi sun tafi tukunna sun ya hau mashin ɗinsa ko mota ya tafi amma ba shugaba ba ne shi ya fara gudu jama'a mun fahimta wannan shi ne ka dubi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da makka ta dauki zafi ake azabtar da su ake kashe na kashewa da ya tashi tura sahabban hijira sai ya ce ku ku tafi habasha ku je ku zauna mu za mu zauna a makka mu yi dawo ba shi ya tafi habashan ya zauna su kuma talakawansa suna makka ba su ya tura suka tafi habasha shi yana makka kun fahimta da kyau wannan shine shugabanci ka duba annabi lut alaihi salatu wasalam lokacin da Allah ya yi umarni zai halakar da alkaryan amma sai ya ce ma annabi lut a wajen fita garin kai ne na ƙarshe fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli sai ya ce wattabi adbarahum Allah ya ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli ka kwashe duk jama'ar ka da suka yi imani ku fice cikin dare Allah sai ya ce mishi wattabi adbarahum ka tsaya a baya su a gaba kar ka shiga gaba ka bar su a baya lokacin da za a fitan shugaban shine a baya yana kallon jama'arsa kar wani abu ya taso musu jama'a mun fahimta to amma ku kalli shugabannin mu ne yanzu duk wata barazana shi yana gudu duk inda zai je a jirgin sama ya bar talakawansa ana tsine su akan kwalta haka ne ko ba haka ba shi ba ne shiga mota ba balle a kama shi ɗansa ba ne shiga mota ba balle a kama shi matarsa ba za ta shiga mota ba balle a kama su ƙannansa ba za su shiga mota ba balle a yi kidnapping ɗinsu komai su ta jirgin sama za su bi ku kuma da kuka zaɓe su kuka kaɗa musu kuri'a kuna bin kwalta ana tsince haka ne ko ba haka ba to amma dai matsalar malam matsalar ai za a je gaban Allah da wadda ya bi kwalta da wadda ya bi jirgin sama ai duk da su mutu duk da su mutu to mafi muni mafi muni shine kowane shugaba ya tuna haɗuwansa da Allah subhanahu wata'ala to wannan adalcin wannan adalcin wannan adalcin shine kayi godiya ma Allah amma lokacin da aka ce dukiyar al'umma za ta salwanta a hannunka ko kana ganin mabarnata suna barna da dukiyar al'umma ko kana ganin rayukan al'umma wata mata da aka sace ɗanta aka yi kidnafin ɗanta aka je ana hira da ita tana kuka tana shishika ‘ya'yanta biyu aka ɗauka a wannan matar kuma ta yi awa kusan bakwai a wajen jefa kuri'a. saboda ka yanzu an sace ‘ya'yanta ita yi shafa duk waɗannan rayuka da ake kashewa wallahi tallahi ba shugaban da ba za a tsaye da shi a cikinsu a tambaye shi wannan ran ba wallahi ba wadda ba za a tsaye da shi a tambaye shi wannan ran ba annabi ya ce innaha amana innaha amana shugabanci amana ne duk da kake ji a ce jaha kaza tana da mutum miliyan kaza idan jahar mutum idan jahar gwamna mutum miliyan goma ne dun miliyan goma nan na rantsai da Allah ba mutum ɗaya da ba za a mai tambaya a kansa ba ranar alkiyama idan shugaba ne da ya mulki mutum ɗari ko ɗari biyu gaba ɗaya ɗari biyun nan ba wadda ba za a tambaye shi ba sayidina umar ya je yana yin kwalbace a cikin jeji labi-labi na dabbobi aka ce ranka yi daɗe har jeji ce idan tinkiya ta zo tsallake wannan rafin ta fada allah zai tsina ni ya tambaye ni ranar alki ba abin burgewa ka shiga babbar mota ga talakan da kake shugabantansa a hannun yan kidnapping ba burgewa ba burgewa annabi yace la yawaddanna rajulun annahu law karra min indi thurayya wa annahu lam yalim lam yalim min amri nas shay'a duk wani shugaba da ya mulki idan aka fara hisabi wa shugabanni wani daga cikin su zai ce zai yi burin ina ma da ya rikito ne daga sama inda tauraron surayya yake ya faɗo duniya da ya fi mishi sauƙi akan mulkan mutane da yayi su ai suna ganin kamar abin burgewa ne shine godiya ma Allah kaji annabi Suleiman da ya ji wannan maganan tururuwar fatabassama dahikan min qawliha sai yayi murmushi sai yayi dariya qala rabbi sai yace ya ubangiji auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah ka kintsa mun waɗansu kalmomi Allah ka mun ilhama da kalmomin da zan yi godiya gare ka Allah wa ala walidai na yi godiya akan goma ta arziki da kama iyaye na Allah wa an a'mala salihan Allah in samu in ci gaba da aiki mai kyau wa adkilni bi rahmatika fi ibadika salihin ka shigar da ni cikin rahamarka Allah ka shigar da ni da rahamarka cikin bayinka salihai to duk wannan misali ne idan aka zo kuma maganan shugaba na ja'irci wanda yake Allah fir'auna shi kuma fir'auna in yau aka samu shugaban kasa shugaban kasan ko sabon albashi aka mishi aka ce yayi iskancin fir'auna bai sai ba shi ba fir'auna yakan sa hannu rana daya rana daya zai sa hannu ya ce a kashe mutum dubu wallahi ko peaceful demonstration ba wanda sai tasha tasha zai iya kirga asibitoci kamar guda 200 ya ce duk dan da aka haifa a asibitin a kashe shi za a sa mata su zo su yi rijista da hannunsu na samu ciki yau ciki na wata biyu ko wata uku ki kai kanki in an kama ki da cikin baki yi rijista ba za a kashe ki a kashe ɗan ke za ki yi rijista in lokacin aiwa yake je in kika aihu in ɗa namiji ne a yanka shi kuma duk kasan ba a taɓa mishi zanga-zanga ba mulki yayi to duk wannan misalsalu ne saboda haka abinda muke karantawa in mun ji mun kyautata mun kyautata ma kanmu in ba mu kyautata ba mu muka yi mummunan jafa'i wa kanmu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce mu dai mun nuna ma dan adam hanyar shiriya in ya ga dama yayi godiya ya bi hanyar wa imma kafura in ya ga dama ya butulce ya kafirce to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk